فقه المقرر الخامس فقه خامس برنامج الأف الإسلامية العلوم الإسلامية والأدبية برنامج العلوم الإدارية والإنسانية تأليف الدكتور أحمد بن علي سير المبارك والدكتور عبد الله بن عبد الله والدكتور عبد الله عبد المحسن رحمهم الله تبارك وتعالى لو ذا متاشي درسنا goma mabahisul adilla za mu bincike dangane da dalilai addalilu lugatan dalili ga lugar larabci wato yutlaqu ala amraini ana dora shi akan abubuwa guda biyu ne al-awwal na farko yutlaqu ala dal ana amfani da kalman dalili a bisa wanda yake nuni shi karan kansa wanda yake nuni ay al-murshid mai yin ishara annasibu lid-dalil wato mai kafa dalili alama yuridul irshada ilai wanda yake son ya shiryar da mutane ko yayi ishara ko ya nuna musu taqulu kakance da larabci misali zaka iya fadin zaidun daliluna fi tariq kace zaid shine dalilin mu shine isharan mu shine manunin mu akan hanya saboda haka zai wuce gaban mai tabinsa kenan ko in yace ainan ainan in yace ainan ainan to da larabci shi zaidu din ana kiransa dalilu ai murshiduna mai shiryar da mu asani na biyu yutlaqu ala ma yustadallu bihi ana amfani da kalman dalili a bisa abin da ake shiryarwa zuwa gare shi kun ga yana da harshen da mu kenan in kace dalili ko mai gwadawa ko abin da ake gwadawa in ka ce a gwada maka ina ne waje kaza misali a ce ina ne gidan kawai mutum ne ya zo nan sai rikice ya ga gidajen mai da yawa sai ce ina ne gidan mai din kankani sai ka ce ai yana can ne waje kaza inda za ga mutane da yawa sun taru kamar kasuwa da wannan gidan mai din da wannan din da ka faɗa dalili ne a cikin harshen larabci kamar yadda kai ma da kace aje waje kaza dalili ne saboda haka duk wanda aka yi amfani da shi ka fahimci haka to sai ka nazu ka dubi siyakin maganan tsarin maganan mai ake nufi mai ake so ka gane ina fata an gane wannan kenan ai ma yakunu bihil irshad wato duk abin da zai kasance akwai irshadi cikin sa ana kiransa dalili kal alamat kaman alama sai ka je wajen kwana kaza ka bi haguna ko ka bi dama ko ka miƙe ko in har ka je kwana kaza to ka wuce wajen yi ribas to inda aka ce maka waje kaza da ka gashi ma dalili ne a cikin harshen larabci allati tudawu ala tariq wanda ake ajiyewa kan hanya to samma dalilan aila allati yustadallu biha ala tariq zo abin da ake nuni bisa hanya saboda haka irin wannan traffic alamu din nan na traffic eh kana tafiya kan hanya sai ga an sa alama yayi kwana akwai kwana kenan a gaba ko ya yi tudu akwai tudu kenan a gaba ko gangare eh amma kun san kauyawan direbobi ba ruwan su duba wannan direbobin da ne suke la'akari da wannan amma banda na yanzu da yake kawai an koyi tukin ne karfi da yaji ba ya kiyaye ka'idodi in kana tafiya mota a gabanka ta gwada in ta gwada danja akwai alama kowanne akwai alaman abin da ake nufi haka ma na gaba to waɗannan duk da larabci ana iya kiransu dalilai na'am wal ma'ana sani kun ga ma'ana na biyu huwal maqsudu huna shine ake nufi ba mai mai nuni shi za a ce mai nuni ne amma abin da yake nunawa shine dalili saboda haka in ya sani kaga babu matsala amma in ka samu wanda zai zai kawo maka dalili kuma bai sani ba to akwai matsala yanzu wani ka tambaye shi na ne gidan mai ɗin kankani sai ce to kawai sai kwakwalwansa ta bashi sai ce kai ta tafiya in ka je can mararraban hanyar nan inda hanyoyin nan suka rarraba to kaga to kaga haka ma wajen kare kai in ka ce wa mutum ya kawo dalili ya kasa kawowa ko ya kawo maka shirme to in ka yi aiki da shi bata za ka yi saboda haka ka samu wanda ya san dalili wato masanin hanya ko kamar yadda masu masu magana sukan fada na'am to fa dalil kun ga dalili ma yustadallu bihi shine abin da ake kafa hujja da shi min kitabin daga Qur'ani au sunnatin ko hadisi au ijma'in ko ijma'in haɗuwan malamai au kiyasin ko kiyasi shine majami'in ad-dalilu fil istila amma a cikin istilahi wato a shari'ance technically ko sa akwai abin da ake kiransa literally akwai technically mutane normal a cikin yaren su sun saba amfani da kalman kaza amma da masu ilimi suka zo kuma sai suna amfani da kalman a matsayin manufa kaza to kowace kalma in ka je zaka samu haka lokacin da ilimi ya bayyana ana amfani da waɗannan hanyoyi الدليل في الاصطلاح ما يمكن التواصل بالنظر الصحيح فيه abinda zai ba da daman saduwa idan an yi nazari mai kyau cikinsa ila hukumin shari'i zuwa ga hukuncin shari'a. Kawai wani ne ya zo ya ce, ana ta kiran sallan juma'a ko kuna zaune? Ku kuna zaune ba za ku tashi ku je ku shirya ku tafi masallacin juma'a ba? Sai wani ya ce, saboda me? Ina sallan juma'a sai mutum ya ga dama? Ba dai ana kira ba ne ni koyaushe zan tashi abin nan. Ko kana da dalili? ya ce ya Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu idza nudiya li salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' saboda haka wannan ita ce aya ku bar komai an ce ciniki saboda ana kasuwanci ranar juma'a wannan ya gwada komai ma ku bari kawai ku je ku yi shiri ku kama hanya ku tafi masallacin juma'a wannan ya kawo dalili saboda haka waɗanda suke zaune ake kiran sallan juma'a ba su tabuka komai ba to ba su da dalili in suka je lahira Allah da ya halice su zai ce me yasa na kawo aya na ce in ana kiran sallah ku yi kaza ba ku yi ba sai su nemo dalilin da za su kare kansu kuma babu dalili ina fata an gane ko kuma a zo za a maganan bashi sai aka ce definitely ya rubuta ka ce lalle sai ya rubuta wani ya ce a ba sai ya rubuta ba to me dalilin ka ba sai ya rubuta ba sai kawo dalilin babu dalili kuwa ayu hallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ubangiji ya ce a rubuta shi to kagan ka san dalilin sai ka ce to ai Allah ya ce in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbula wa maqbuda ko faruhun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabba kaga ba sai ya rubuta ba kenan tun da Allah ce fahimta mai na ba dukun ba da sai dai mafiya yawan mutanen yanzu maciya amana ne yawwa maciya amana ne in ka ba da bashi a rubuta in kuma ka ga bai abin nan ba shi kenan in ko liman ne wata rana sai mutsi tamkar baka bashi bashi ba ko liman ne saboda ana samun irin wannan problem ne to kaga kuma balle wani mamu mamun ma da yake latti kullum a baya yake sallah ai ba ɗaya yake da wanda yake sallah a sahun gaba kullum ba wanda hannunka mai sanda na'am saboda haka ai annaka idza nazarta fi dalili idan kai nazari cikin dalili nazaratan mutawaffira fiha shurut wato dubi wanda ya cika sharuɗa kun ga dubi na ilimi kenan tawassalta ila hukumin shar'i to zaka isa zuwa ga hukunci na shari'a mustafa bin zalika dalil wanda aka samo shi daga wannan dalili yasa abinda malamai suke faɗi ba wai molon kai ba ne kawai haka da ka ba duk malamin da ya kafa kansa ma yana faɗin abu da molon kai to wannan hatsari ne shi ya ja ma kansa jangongo amma duk abin da aka ce a shari'a a aikata ko a bari zaka samu akwai dalili a kai walistidlal kafa dalili shine talabu dalili shar'i neman dalili na shari'a litawassul bin nazari sahih fi domin saduwa ila hukumin shari'i zuwa ga hukunci na shari'a bin nazari sahihi fi da nazari mai inganci cikinsa. Fa indama ya ƙawul khilafu fil matsala yayin da aka samu saɓani a wata matsala to yatlubu ahadul fariqaini min al fariqil akhar ɗaya bangare zai nema daga ɗaya bangaren addalila alama yadda'i dalili a bisa abin da yake da'awansa hatta yanzu fi hadha dalil har ya duba cikin wannan dalilin cewa daidai ne ko ba daidai ba shi yasa muka buga misali da wanda zai tambaye ka gidan mai din kankani kai kuma ka ce masa sai ya kure wannan dobul hanya din inda ya je ya samu ta yanka ta yi nan ta yi nan to nan ne gidan mai din to kagan ka je ka duba sai ka samu karshe zaka wayi gari kwatancen da ya maka ba haka bane ba haka bane ina fata an gane to misali kenan saboda haka in an faɗa maka dalili sai ka duba ka gani in kana da ilimi a kai in babu baka da ilimi a kai ka zama muqallid nan ne kuma sai ka yi ta kalidanci saboda haka akwai bambanci tsakanin al-muqallid wal muttahid eh al-muttahid wal muqallid na'am hal yadullu ala al-hukm al-shar'i fi al-mas'ala al-mukhtalaf minha ko kuma fiha shin akwai wannan dalilin da ya kawo yana ishara zuwa ga warware matsalan da aka yi sabani ciki wannan kenan wala adillatu shar'iyya arba'a dalilai na shari'a guda hudu ne wannan sune suke kiran su primary sources of islamic law ko islamic shari'a saboda haka primary sources of islamic law guda hudu ne su ne na farko alkur'anul karim wa sunna al-mutahhara wal ijma wal qiyas wa ilaikal kalamu fi kulli wahidin minha to kowanne za a yi sharhi akai amma akwai secondary one wanda su kuma suke biyo baya su ne za a zo saddu zari'a almasale almursala sharhu man qablana amalu ahli almadina amalu sahabi da sauran makamantan su haka za a yi ta tafiya halaji ya samu college one saboda kan samu primary an samu secondary to akwai na gaba gwargwadon yadda ya tura gwargwadon yadda ake samun sabanin malamai amma na farko qur'ani da hadisi babu jayayya akan haka الدليل الأول القرآن الكريم وكلام الله تعالى القرآن مغنى الله ني مدوككي المنزل وند يسوكر على نبينا محمد غا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعجز وند يزمو غاغربادو كو المعجز مي غاغرروا المتعبد بتلاوته wanda yake bautan Allah da karatunsa almanqulu ilaina naqalan mutawatira wanda aka kawo mana ta hanya rututu yasa qur'ani ba a in kai kuskure kawai kai kuskure shine kawai eh kuma a sa wani abu a cikin qur'ani a wanye lafiya ba zai yi ba amma baka hadu da Allah ramma ba ka samu sai ka hadu da wanda ya haddace wajen kamar yadda ya haddace Fatiha kana kuskure zai ce ba haka ba ne shi ƙura'ani haka yake doballe wanda ya haddace duka in ka cusa wani abu zai ce baya ciki in ka karanta ba daidai ba zai ce ga daidai din saboda me saboda an naqlu ilaina bitawatur an naqlu bitawatur wannan kuma ya dullu ala maza ala taqwiyati shay wanda yana karfafa abu ya zama abu yana da karfi idan an samu bambanci in an samu da ahad ahad normally baya abin nan qur'ani bai zo ta hanyar ahad ba duk da kasancewa yanzu idan na zo na koyi karatun qur'ani a wajen alarma ba zan ce ba ni isnadinsa ba eh shi ma da farko farko mai yiwa baya da isnadi kawai malamin sa ya koyar da shi duk waɗanda suke karantarwa irin makarantun allo din nan zaka samu basu da basu ma kula da isnadi sai dai ka tambaye shi waye malamin sa zai ce wani shi kuma waye malamin sa malam wani da malam wani su ba su damu ma da rubutawa ba ai isnadi shine ka rubuta eh yanzu kaman wannan littafi ne na zo na karantar da kai ka ce wani ne karantar da ni kuma waye karantar da ni sai in ce wani ne karantar da ni shi in ka je ka tambaye shi wane ne zai ce wani ne to da sai mu dinga rubutawa sai a samu isnadi wani lokaci isnadi yana da abin nan yana da muhimmancin sa musamman a kasashen larabawa sun za karanta duk littafin da za karanta za su ba da isnadi to amma kuma wayi gari wani lokaci isnadin ma baya da abin nan don ko kana da isnadin baka yi ba shirme ne za ka samu wanda yake da isnadi amma ya ka samu bai yi ba za a yi shirme ne ya zama is futile bai da amfani na'am wa huwa alqur'anul karim saboda haka alqur'ani mai karimci ya kulu ta'ala ubangiji ta'ala yana cewa wa yasrafna ilayka nafara min aljinni yastami'una alqur'ana yayin da muka juyar maka da wani bangare na aljanu suna sauraron karatun qur'ani falamma adaruhu qalu ansitu lokacin da suka halarci wajen suka ce ku saurara falamma qudiya lokacin da aka gama karatu wallahu ila qaumihim mundirin sai suka juya zuwa ga mutanen su suna masu gargadi kaga nan an ambaci alkur'ani aljanu ma sun ci qur'ani suka saurara wa huwa alkitabul mubin littafi ne wanda yake bayyananne yaqulu ta'ala qalu ya qaumana suka ce ya ku mutanen mu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa lalle mun mun ji wani littafi wanda aka saukar bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaggata littafin annabi Musa abinda ke gaban annabi Musa ya hadi ilal haqq yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya anzalahu Allah ta'ala Allah ya saukar da alqur'ani ne li yakuna kitaba hidayatin wa irshadin domin ya kasance littafin shirya da karantarwa wal yakuna dastural umma kuma domin ya kasance littafi kundin dokoki na al'umma ta hakuma hofi kulli shay'in fi aqidatiha wanda za ta yi hukunci da shi a cikin kowane irin al'amari sawa'un cikin aqidatta ce fi ibadatiha cikin ibadatta ce fi mu'amalatiha cikin mu'amalanta na yau da gobe ne fi iktisadiha cikin tattalin arzikinta ce fi siyasatiha a cikin siyasarta ce man tarakahu min jabbarin qasamahullah duk wanda ya bar alqur'ani daga cikin masu girman kai sai Allah ya karya shi wa man ibtagal huda min ghairihi adallahu Allah duk wanda ya nemi shirya daga wani qur'ani sai Allah ya batar da shi wa huwa hujja alqur'ani hujja ne yajibu alal muslimi wajibi ne ga musulmi al'amalu bima fi ya aiki da abin da ke cikin sa la yukhalifu fi zalika ahadun min almuslimin babu wani mutum mai hankali daga cikin musulmi wanda yake da sabani akan haka wa man ankara duk wanda ya inkarin alqur'ani aw ankara minhu shay'an ko ya inkarin wani abu daga cikin qur'ani yace bai yadda ba fa huwa kafirun wannan kafiri ne bi ijma'il muslimina da ijma'in dukkanin malaman musulmi wa garkana almujaza almujizata alkubra lalle alqur'ani ya kasance mujiza ce mai girma linabiyina muhammad ga annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala sirki risalatihi a bisa gaskiyan manzancinsa faqad tahadda bihi fusaha al-arab hakika ya fito na fito da wannan alqur'ani da masu fasahar larabawa wa bulaga'ihim kuma yayi fito na fito fusaha al-arab wa bulaga'ahum yayi fito na fito da masu fasahar larabawa da masu balagansu ala an yatu bi mislihi a bisa su zo da misalin alqur'ani suka kasa aw misla ayamin ko kwatankwacin aya ɗaya tak daga cikin Kur'ani suka kasa, fa matsata'u ba su iya ba, walan yastati'u har abada ba za su iya ba. Ta abadan Allah bi tilawati, Ubangiji ta'ala ya bautar da mu da karatun Alkur'ani, kama ta abadana fita hakime, kamar yadda ya bautar da mu da yin hukunci da shi fi kulli shu'unina cikin dukkan al'amuranmu, alkasa, keɓantattu, al'amma da ainihin gamanmu. Fardan mutum ɗaya wa jama'a ko a haɗuwar jama'a wa daula ko kuma a matsayin daula wato ƙasa gaba ɗaya. Walimali hazal kitabi min almanzilatin rafi'a, saboda abin da ke ga wannan littafi na daraja maɗaukakiya, faka ta kafala Allah bi hifzihi alamar zaman, hakika Allah ya lamunci kiyaye alkur'ani a zamani mai tsawo tun da ya saukar da shi har yau. Ga abin da ya ce, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da alkur'ani kuma mu ne masu kiyaye shi maka naqila ila kulli jailin hakika an cire alkur'ani tunqila nuqila an ciro alkur'ani ila kulli jailin zuwa ga kowane yankin jama'a min al-ajyal daga yankuna na zamunna ila yawmina hadha har ya zuwa zamanin mu wannan bi hadha at-tariq at-tawatur da wannan hanya na ainihin rututu yanzu ka ƙididdige yawan waɗanda suka ɗauko Kur'ani daga annabi har zuwa wannan zamani yana da wahala. Amma hadisi yana iya samun mutum ɗaya mutum biyu ne kawai suka haddace hadisin daga annabi amma ban da Kur'ani. Kur'ani suna da yawa. Ko yanzu in aka zo a nan masallaci mahaddata guda nawa ne? A nan angon kasuwar kaji mahaddata guda nawa ne? A garin Azare mahaddatan Kur'ani guda nawa ne? A haɗa duka in ya so a zo a a ware a ce da gwanaye da tittibiri da wane ne wane ne a zo a hada za a samu guda nawa to azare kuma ɗaya ne daga cikin birane na najeriya ɗaya ne daga cikin garuruwa na afirka to balle kuma na duniya muna da garuruwa guda nawa a duniya how many cities do we have eh, in the world muna da ba za ka iya fala ba ko cities ko abin nan villages ko kuma da sauransu ko town ai ba za ka iya fala ba to ma haddatan qur'ani guda nawa ne tun gani kuma kullun karantarwan ake yi tunda abin da yafi sauki ma karatun qur'ani don karatun Kur'anin da koyon Kur'anin ya fi sauki a kan wannan usulul fiƙe da muke yi balle na hau na jiya ko ba ka ba ne shi ne tawatur naƙalan yakta obe subutihi wato ciro wanda yake yanke hukunci da tabbatar da shi babu, babu jayayya wa kullu ma fil musafi al mutadawal duk abin da ke cikin littafin Kur'anin da aka rubuta wanda yake yawo a hannun mutane fahuwa mankulun bi tariki tawatur saboda haka an ciro shi ta hanyar at-tawatur yasa duk abin da ya shafi qira'a shaza ba cika ba kawo ba sai dai yi ishara a gefe amma mafiya yawan qur'anan da muke da su anan mafiya yawan qur'anan eh in banda yan kalilan a zamanin yanzu ainihin qira'o'in da suka tabbata suke rubutawa wannan shine tunda an ka dauki kashi 98 ko da tara bisa 100 kirawoyin da suka inganta normally ma wanda ya fi yawa na warshu da house su ne suka fi yawa har yanzu su ne 95 sosai kuma masu abin nan din amma najeriya ma totally yana son a juya daga warshu amma na ga yanzu ana so a dawo kuma warshu da an kauce masa yanzu kuma ana so a sake dawowa to alkira'a shaza kira'a shaza fa menene matsayin kira'a shaza wa ma jaa manqulan ilaina naqalan amma kun gani a fahimta ta yadda aka dauko wannan da ba za ka kawo kira'a shaza ba sai ayi shiru a wuce sai an je littafin gaba sai a fala eh to littafin yara ne yanzu yaro dan islamiya ka zo sai ka ce masa kira'a shaza to kira'a sahihiyan ma ya samu ya haddace ta mana tukuna kafin je shaza ai ga gani yes wama jaa manqulan ilaina naqalan ghayra tawatur duk abin da yazo mana ba ta hanyar tawaturi ba min alqira'ati daga qira'o'i ya shaza waɗanda suke daidaiku ka qira'ati ibn mas'ud radiyallahu an kaman wata qira'a ta abdullahi dan mas'ud fa siyamu salasati ayyamin mutatabi'at akwai karin mutatabi'at mutatabi'atin din nan bayani ne na salasati ayyami mutatabi'atin a jere kenan ba tare da an yanke ba saboda haka duk wanda ya rantsuwa in ya zo kafara zai yi azumi a wajen abdullahi dan abbas kafara na azumin rantsuwa a jere ake yi in ka rarraba bai yi ba shine fassarar mutatabi'at فكلمة متتابعات لم تنقل نقلا متواترة sai dai wannan kalma sai aka samu wasu ƙwararrun masu kira'a ba su kawo kalman ba wa inna ma nuqilat abin sani an ciro ta ne naqla ahad an ibn mas'ud radiyallahu an ta hanyar sa aka samu shi kadai fa hadhihi laysat min alquran alkarim qat'a saboda haka malamai suka ce ba kalman qur'ani bane yanke li'annaha law kanat minhu da kalman qur'ani ne la nuqilat ilaina naqalan mutawatira to da za a ciro zuwa gare mu cirowa mutawatiri da kowane malamin kira'a zai ce salasati ayya muta mutatabi'atin sai ya ce mutatabi'atin wa idza kanat laysa min alqur'ani idan ta kasance ba daga alqur'ani bane fa hal yumkinu al-istidlal biha shin za a iya kafa hujja da ita ka sunnatul mutahhara kaman hadisan annabi masu tsarki khilafun bainal ulama wannan akwai sabani tsakanin malaman usul warraje wallahu alam zance mafi rinjaye Allah shine mafi sani annahu yutajju biha ana kafa hujja da ita alama dallat alaihi min al-ahkam a bisa hukuncin da ta nuna saboda me to ana kafa hujja da hadisi ma sannan zuwa ce kira'a sha ba za kafa hujja da ita ba ina fata an gani to amma kaga wannan yana da dan nauyi musamman mai koyon usulul fiqh tunda wani bai san ma kira'o'i shazza ba li'annan rawiya laha domin wanda ya ruwaito wannan kira'a yukbiru yana ba da labari annahu sami'aha shi fa ya ji ne minan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi fa idza kanat ghayra qur'anin to idan ba karatun qur'ani bane fala aqalla min an takuna sunna kun ga ya zama hadisi kenan sami'aha sahabi wanda sahabi yaji wa zanna annaha min alqur'ani ya tsammanin alqur'ani ne alhali ba qur'ani bane ya sa mu aqida ta ahlus sunna wal jamaa hadisu ahad muna aiki da hadisu ahad inda hanyar ta tabbata ko mutum ɗaya ne ya bada labari inda har amintacce ne zamu yadda amma idan wani ya ba da labari sannan kuma ba amintacce ba ne wanda ya ba da labari kamar misalin ɗan cuwa-cuwa ne ko ɗan menene ana samun mai abin nan mai menene ɗan shaye-shaye ɗan shaye-shaye ko sauran da bai kama kansa ba mai neman mata eh ce ai kaza kaza kaza wani zai ce waye fada ce wane ce cap wane yan matansa nawa ai ba karamin dan yaudara bane to kaga duk labarin da ya bayar ba za a lauka ba saboda me saboda ya ji wancan gida an ce ya kawo sadaki ya gudu ya ji wancan gida an ce ya kawo magabatansa ya tsere an ce ya ji wancan gida an ce bismillah ya bar gari to ai kaga dan yaudara ne to a labari ma zai karya amma aka samu mutumin kwarai shi kaɗansa to in ya inganta za a yi aiki da wannan wahiyya laysat min duk da kasancewa ba qur'ani bane to sai ka samu hadisi ne ko kuma sharhun bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani karin bayani ne daga manzon Allah li aya min alquran ga aya ta alqurani shi yasa aka ce wajen tafsiri ana amfani da kira'a shadza domin karin bayani ne as'ila ga su'al awwal wa thani mm menene dalili lugatan wasilahan ka kawo takallam anil qur'anil karim fi daw'in niqatil atiya ta'rifu definition na qur'ani hujjiyatuhu matsayinsa ijazuhu gagarba daudinsa da abudu nabe yadda Allah ya bautar da mu da qur'ani shi kan ba mu yi karin bayani ba abinda ake nufi shine kowane harafi guda ɗayan ka karanta ko ba daidai bane kana da lada guda biyu eh ko ba daidai bane kana da lada guda biyu to kuma kaga in daidai ne kana da lada goma idan ka kware sosai wanda ya kware ma ba san yawan ladan da zai samu ba amma kaga hadisi ba haka bane a ce kowace kalma ta hadisi ba fa harafi ba ma kowace kalma ko kuma kowace jumla ta hadisi ba zai yi ba wancan na Kur'ani hadisi yayi bayani dalla dalla amma na hadisi an ce da Allah zai baka lada ka karanta hadisin annabi amma ka ce kana da lada gurgudo kaza to babu hujja babu dalili amma Kur'ani akwai dalili balo balo gashi a fili shi yasa za ga masu hankali suke maida hankalinsu akan Kur'ani eh in ka yi ritaya daga kasuwanci ko aikin gwamnati ko ma kan Kur'ani babban sabulu ne zai dan wanke maka ciwaci wanda ka baya da wanda aka hada kai da kai aka yi saboda haka kai ma saurayi idan ka tsufa ka koma kan Kur'ani yawwa ciwaci wanda kai kana samartaka da wasu yan sace-sace da yaudara yaudaran da kai zaka dan wanke kafin ka tafi lahira da wanda ka manta da wanda baka manta ba hifzullahi ta'ala yadda Allah ya kiyaye alkur'ani alqira'atul mutawatira wa shadha hakaza domin saboda tambayoyi yana taimakawa wajen a gwada fahimtar mutum ya fahimta ko bai fahimta ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk